إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته da samun sake haduwa a wani majalisi na mai tara albarka na masallacin tafiya da ke Usman bin Affan a yau muna rana ta Alhamis wanda kudi ne ga watan Ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya yi daidai da sha hudu watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. A jiya mun zo ƙarshen surat Ibrahim yau kuma za mu shiga sabuwar sura ke nan ita ce surat Hijir. Surat Hijir ita ce sura ta goma sha hudu a jerin surorin alkur'ani daga sama yawan baro lissafi kuma tana dauke da ayoyi 99 an sanya mata suna suratul hijr saboda wannan lafazin ya zo a cikinta tare da cewa shi wannan lafazin na na hijir din bai kara zuwa ba wato a cikin wata sura inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين idan wannan hijir din da ke cikin wannan aya shi ne aka dauko sai aka sanya masu wasu suna da shi kuma wanda ake ce masu abul hijir su ne mutanen annabi salihu a yake sara domin sun kasance suna sassake doci su yi gidaje a cikin shi suna gyara doci wato su yi gidaje waɗanda suke masu kyau da doci kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labari yace wa tanhituna min al-jibali buyutan farihi don haka sai aka sanya ma wannan sura kenan wannan suna sannan kuma a yau garuruwan ana ce musu ne madadin salih wuraren da suka yi zama madadin salih wanda bisa daga hanyar madina ne idan aka kama hanyar madina ana neman tabuka wato idan aka kama daga madina idan aka kama hanya za a je kasar sham domin in aka hita daga wato sham to garin nasu yana nan tsakanin sham din da tabuka wanda mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita garin lokacin da ya tafi yakin tabuka a shekara ta tara bayan hijira manzala sallallahu alaihi wasallam ya fita garin da shi da sauran sahabbai kuma ita wannan sura suratul hijr sura ce wadda take makiyya ma'ana ta sauka ne wato a makka idan aka ce sura kenan makiyya ana nufin kenan ta sauka ne bayan hijira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma garin a ya aka ce makiya kenan ana nufin wato sura ce wadda ta sauka a makka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya hijira kafin ya hijira to shine zamu ji wato abinda sura take dauke da shi muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu dacewa kuma ya bamu ikon aiki da abin da yake karanta da sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
na'am wannan sura ta fara da huruful muqatta'a wa'annan huruf wanda suke zuwa wato a farko farkon sura wanda magana akan su ta maimaita sau da yawa cewa mun ce malamai sun kasu kashi biyu ne a kansu akwai wanda kawai ba su ma cewa komai sai dai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika nan ma cikin tafsirin malam abin da yake cewa ke su kansu wanda suka yi tafsirin wato tariki suka ce da annahu lam yarid fi ta'wili a shay'un sarih saboda ba wani abin da ya zo cikin wato tafsirin irin wa'annan harufan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma cikin littafin Allah ɗin tabaraka wa ta'ala ba wanda ya zo wani abu wanda yake wato za a yanke shakku a ce tabbas haka ne dan haka da yake mun maimaita zantuttukan malamai malamai sun kasu ne kashi biyu akwai wanda ke nan suke cewa Allahu a'lam bi muradihi bi zalika sai su tsaya akwai kuma wa'anda su kuma suke kokarin su fassara abinda harfan ke nufi to su ma kuma a cikin su kuma akwai sabani mai yawa amma abinda malamai suka fi jayarwa shine kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya kalubalanci laraba ya kalubalanci larabawa ne da wannan harufa cewa da su ne aka yi alqur'ani kuma dama surorin da suka zo da waɗannan harufa wajen sura 29 ne a cikin alqur'ani tun daga suratul baqara har zuwa suratul qaf sannan kuma harfai goma sha hudu ne aka yi amfani da su wajen ƙera waɗannan wato harfa wajen kawo waɗannan harfa harfai goma sha hudu kaga rabin hurufin hijabiyya ne to Allah tabaraka wataala kamar yana ce ma larabawa ne ga wa'annan harfan wa'anda da su ne dai duk kuke maganganun ku larabawa ku dauke su ku yi mana irin waɗannan alqur'ani in kun suka ce dalilin su shine duk inda aka kawo su to ayat da take biyowa baya sai ka ji zancen qur'ani ne ake duk tun daga wani farko alqur'ani har sura ta ƙarshe wadda ta zo da waɗannan wato harafin haka ne al'amarin yake tafiya kun ga kamar nan ma alif lam ra sai Allah ya ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin wayancan ba ayoyi ne na littafi sannan kuma abin karantawa wanda yake bayyana ne ayatul kitab ayoyi ne wato na littafi wanda alqur'ani mun sani wato littafi ne a gaba gare mu ko da ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama bai zaman to alkitabu din ba bai zaman to an tattara shi ba an hada shi wuri guda to amma ko bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi an tattara shi suka ce wannan ma ishara ce mai nuna cewa lalle ba a tattara alqur'ani ba lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rubuce shi cikin littafi daya saboda lokacin ma takardun ma babu su a duniya babu wadata wayannan kayayyakin na takardu da kuma ababen rubutu wanda ke ga duniya a yau shi yasa ba a tattara shi ba sai ya zama to an rubuta shi ne cikin wasu abubuwa wani lokaci cikin wani wani icce wani lokaci cikin wani wato wani wani kashi wani lokaci cikin abin nan din dabino wato tarkajiyar dabino haka daga baya ne aka tattara shi lokacin mulkin abubakar idan ba mu manta ba mun san a lokacin nan ne wato aka hada alƙur'ani mai girma to amma idan ka lura da ayoyi da yawa daga cikin alkur'ani suna nuni akan cewa kamar dama Allah ta'ala ya san za a zo a maida shi littafi shi yasa sai ya taba da tilka ayatul kitab kitab kitab kitab aka yi ta magana akan cewa littafi littafi kenan saboda zai zo ya zama littafi to gashi ko ya zama dan haka alkitab kenan shine abinda ake rubutawa cikin wato wani kundi ya zama to wasu takardu to gashi ko ya kasance sannan wa qur'ani kuma abin karantawa ne dan alqur'ani abin karantawa ne mubini wanda yake wato ne. wannan sifofin guda biyu da alkitab da kuma alqur'an suka ce jama'a lahu bayna ismaini tafkhiman li sha'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mai sunaye ne guda biyu saboda a kamba masha'anin shi kaga dai alkitab shine dai kuma alqur'an duk da cewa wasu na cewa an ce alkitab wato zai iya shiga ciki ismul jinsi ne na dillin tattaban da suka gabata duka suna iya shiga ciki wa qur'anin mubin kuma sannan kuma alqur'ani ne wato abun karantawa ne wanda yake bayyana ne tunda shi alqur'ani dama ya kunshi kuma duk abin da ke can cikin mu'ancan da tattabai duka ko ba haka ba wa muhaiminan alaihi ke ya kunshi duk wancan da tattaban wanda suke ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin wato sau da yawa kafirai za su yi burin inda amma sun kasance su ma musulmai jama'a wannan karma ta ruba ma ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin wato ta zo bit takhfif kuma wa qur'a bit tashdid ma'ana an karanta an karanta ta rubbama ya waddu alladhina kafaru kuma an karanta ta rubbama ya waddu alladhina kafaru anan anan hafs da ya ake karanta ta بالتخفيف وكما بالتشديد معنى ربما يود الذين كفروا وكما ربما يود الذين ربما ربما ko kinan بالتخفيف wato babu shadda amma akwai kirawo inda suka zo wato ana karantawa rubbama yawaddu alladhina kafaru shine nan ma yace kinan wa quri'a wa qara'a al-baquna yace na farko dai qara'a nafi wa abu ja'far wa asim bi takhfif al-ba' wato da nafe da abu jafar da asun su sun karanta ne rubama ba shadda amma sauran kuma alkurra su kuma sun karanta rubama ya waddu ladina kafaru law kanu muslim wato da yawa sau da yawa dai wato kafirai za su yi burin ma'ana nan gaba jama'a tun daga wannan rayuwar ta duniya har zuwa ranar tashi a kiyama akwai wurare da dama inda kafirai sai sun yi burin inda ma sun kasance musulmi inda ma sun shiga musulunci saboda bala'in da za su taradawa da masibin da za su gani a gaba don haka kenan Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya yana nuna mana cewa kafirai kenan za su zo su yi da dama saboda wannan kafircin da ba ga su nake ba dai ga sun suna tsayin kafirci ba suna suna suna wata yawa suna abin da suka ga dama to amma za su zo su yi da dama a lokacin da kuma da dama kuma ba ta da wani magani don haka kenan imamu shokani yake cewa wato wa asluha an tusta'malu bi taqrir ita kalmar ruba ko ruba asalinta ana amfani ne da ita littafali in kaji an kawo ta kenan a wasu 'yan lokuta 'yan kaɗan kafirai sun yi burin su zama musulmi jama'a muna da in mun ce kenan ana amfani da ita littafali wato saboda wato wurin da ke shi ne ɗan kaɗan kenan akwai wasu wurare 'yan kaɗan wanda kafirai sun yi saboda azabar da za su gani a gaba dan haka da yake cewa qalal kufiyuna fi awqatin kathiratin law kan ina ma da sun kasance musu wannan ba wani amma bayan da kuma shi cewa yara fariqun minan ci wani lokaci wato gane ku ربما أذهب إلى السوق مثلا لو قلت ربما أذهب إلى السوق kenan tana yiwuwa ko wani lokaci ko kuma cikin yan lokuta na kaɗan ne nake tsaye a kasuwa ba duk lokaci na nake tsaye a kasuwa kenan an kawo ta wato da tafi ya ce asalinta ana azata ne don haka wa za a mahi bunu darastawihi wa jama'atun annaha littafsir amma wasu sun tsaye akan cewa wato ana kawo ta ne littafsir bayan haka har yanzu dai akan abin da ya shafi ta rubama shin wai tana shiga ne cikin fili ma ko kuma tana shiga ne cikin fili mudari asali wato malaman nawo sun ki ta shiga cikin ta shiga cikin mudari mu lura nan wurin ya waddu madi ne ko mudari mudari ne ya waddu mudari ne to kuma da yawa daga cikin malaman nawo sun hana a sanya ta cikin mudari yace wa qaw abu abu dukhulaha illa ala al-madi sun ki sai dai a sanya ta cikin madi suka ce amma cikin zancen Allah ko da an sa ta cikin madi din tana amfanar da wato tana amfanar da ko da an sa ta cikin madi din to tana amfanar da mudari'i ne mun gane ko jama'a wannan ke shine da yake na ruba ma ya wadu alladhina kafaru law kanu muslimin wato sau da yawa ko kuma mu ce a wasu lokuta ko kuma mu ce sau da yawa kafirai za su yi burin dama sun kasance su ma musulmai kenan wannan zai faru ne a lokacin da sakamako ya bayyana suka ga halin da suka shiga ciki jama'a to ai wannan kuma yana faruwa ya faruwa to Allah ta'ala ya gaya mana cewa lokuta da dama kafirai za su yi burin cewa da sun kasance wato su musulmai sai dai su malamai sun tattauna shin a wani lokaci ne hakan zai kasance shin wurin mutuwa ne kafiri zai wurin da shi musulmi ne ko kuma a za a yi wurin hakan ne lokacin hisabi ko kuma za a yi wurin hakan ne lokacin da ya ga an yi ma masu tauhidi masu imani a kowa ranar tashi alkiyama sun kai aljanna wasu ka ce a lokacin da lokacin mutuwa ne suka ce saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak nan ne za ya nadama lokacin mutuwa lokacin da za a turo mushi wannan zi'ati barka masu ibare da wahala daga wato cikin wannan wahala to zai fara gudun kai a shi waya asara ina ma da shi ma musulmi tunda su ana turo musu ne wannan shafati na shafa wasu kuma suka ce a'a wajen yin zabi حتى إذا جاءتهم الساعة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهوري lokacin hisabi ne za su yi wannan fata za su shiga da dama wasu kuma suka ce a lokacin da suka ga an yi ma masu tauhidi abuwa ne saboda imam al-imam ibn kathir ya kawo riwayoyi da dama anan yake cewa ana tsammani ya ce da za su shiga wuta ranar ta suka shiga cikin jahannama wato sun su ce musu Allah Muhammad Rasulullah amma ga shi kuma cikin wuta tare da juna wadan wadan kula ila ila Allah bai umma ne da ku kome ba bai muku umma da ku wanda ke wanda ya bambanci ai ba da ya bukata kun gane shi ya ji zahin wannan magana da za su duka ne a cikin su wanda yake da ita lafiya ya inganta idan aka fitar da su ra'una min har min har me sai a wanke su da wato sai a tseratar da abin da muke ganin yana yi wani lokaci su ne cikin cikin aljanna in sun shiga cikin aljanna da suka yi zama cikin هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ينافر cikin dajin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gayin wannan magana la hawla wala quwwata illa billah yace yau ku duk da mu da ku ba na bambanci kenan yau duk ga mu nan tare to imanin naku kenan bai muku umarnin komi ba sai Allah ta baraka wa ta'ala shi kenan sai ce to a dai da ai dole to amma abin da zaka lura kar wannan ya sa ka zan irin cewa to kenan tunda dai haka nan ne kawai aikin da nake yi na sabo kenan kawai bari in ci gaba da yi a'a ai ta jahannama tsakanin kai da ita ba da shekara saba'in ko kana yin bala'i ba kai ga shiga ba kana tsakanin kai da ita sauran shekara saba'in wai dan cewa wai za ka fita wallahi bala'i ne wanda yake ba a iya shi ba wanda zai iya dauka shi saboda haka kenan wannan ba wai dama ba kawar da shirka ya zama ko ba kai babu shirka da Allah da ba duk abin da ya same ka kamar yadda shi ke Allah subhanahu wa ta'ala saboda duk duniya ko da wani ya shiryo suna nan ai akwai masu siri suna nan suna ta yi ma wasu mutane siri amma kuma abin gaban za yake kai ba tasiri Allah ya ce wa mahum bi dharina bihi min ahadin illa bi idhnihi nawa ne yanzu yanzu an yi wani shugaban kasa da ba a mai siri an yi wani shahararren attajiri dan kasuwa wanda ba a mai siri an yi wani kaza kaza wanda ba a mai siri duk cikin rayuwar da muke ai akwai mutane da yawa wanda suna nan ana yi musu amma ba ya mu komai kuma dan wa mahum bi dharina bihi min ahadin illa bi iznillahi sai da iznin Allah wanda kalla abin ya same shi an yi mishi kuma ya same ya same shi to Allah kudade yan kasuwa wanda suke manya-manya nawa ne wanda suke wanda wasu mutane za su zo su ce musu aiwa na ga abin da yake maka yayi yayi ya kirawo gwanaye ya ma ketara wata ƙasar ta daban ya nemo gwanaye wanda za su yi don kawai dai a ƙari ne da mutum amma kuma a zo a yi dai ina shi duka ce ji babu labari kawai saboda Allah ya kare shi Allah ya tsare shi Allah bai iya wani abu zai same shi ba Allah bai rubuta ba cikin kaddara na cewa wani abu ya zai same shi na tsiri a rayuwar shi ko kuma a wannan shekara ko a shekara kaza ko a shekaru kaza na rayuwar shi gaba ɗaya dan haka sai ya fita kawai sai ya fita kawai ya ya keta babu wani abu da zai samu kuma nawa ne ma wa'anda ake yi musu suma da niyyar cewa ko ake kawai a kashe kuma sai ga sai dai wani abu dan kaɗan ya same su ko ba haka ba amma dai mutu ba za su mutu ba da muke yi suna kare mun bala'o'i wadada kai ga abin da kake roƙo amma sai Allah ya tsare ma wani abu Allah ya samu da dan haka nan kenan dai ruba ma ya wadu ladina kafaru law kanu muslimin wato akwai lokuta da dama wanda kafirai za su yi burin inda ma sun kasance su ma musulmai Allah ya ce walau tara idil mujrimuna na إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب gode ma neman da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada kuma kana cikin wata rayuwa ne da yadda kake ganin wannan rayuwa to rayuwa ce kake mai dadi dangance da su da za a yi daidai Allah ya kare ku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zarhum ya'kulu zarhum ya'kulu وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب وما يستأخرون
na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zarhum su wannan kafiran bar su ya akulu su ci gaba da cin abinci wa ya tamattaku na kawai suna da rayuwa ba sau da ya alamu da sannu za su sai kinan jama'a rayuwar da kafirai suke yi rayuwa ce irin ta irin ta dabbobi yanzu ka gani dabba ba ta da wani aiki bayan da ta sha kuma ta yi a wannan dai na rayuwa nan da shekara kaza ina son in zama kaza ko ina son in yi kaza dabba tana da shi in ba ta da shi ta ci ta sha to rayuwar da suke su ma rayuwa ce wadda take irin ta dabbobi saboda ba ta da wani ma- wata ma- rayuwa kuma ita rayuwar da ke akwai zancen gaba yana so ya nasara a ciki kaga yana da manuwa akwai abin da ya je wa gaban shi yake so ya je ya tarra shi ya cimma to su kafare ba haka suke ba shi yasa Allah ya ce zarhum kyale su ya akuluna ya akulu wato suna ci wa yatamatta'u wa yatamatta'u kuma suna dai ta rayuwa wa yurihihimul amalu kuma gulace gulace sun shagaltar da su fa sawfa ya alamu da sun kasu ko wata al'umma illa wala a kitabun ma'lum sai mun sanya musu lokaci ma'ana kafiran nan da kake ga suna ta abin da suke suke ta yi ba wata al'umma daga cikin al'ummatan da suka wuce gabanin su na kafare da wa'anda muka halakar alhalin lokacin halakar halakar wata su bai ba dukkanin su kyale su muke yi sai lokaci yayi kenan da abin da suke yi karkai ta damuwa kana ganin kamar ma san sha ne a'a kyale su kawai. kowace al'umma tana da lokacin da muke halakar da ita shine zarhum ya akulu wa yatamatta'u ويلههم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه wato ba mu hallakar ba daga cikin wasu garuruwa ko wasu al'ummatai illa wala ha kitabun sai ya kasance akwai lokaci sananne wanda za mu ɗauka hukunci a kansu ma'alum wanda yake wato sananne Allah ya ce ma tasbiqu min ummatin ajala ai saboda ba wata al'umma wadda za ta rigaye ajalinta kafin ajalinta ya zo kuma a babba ta hallaka ta jama'a muna gane Allah tabaraka wa ta'ala ba haka yake yakan yi aikin shi ne wato dami wato bisa ga tsari yadda ya tsara haka abubuwan za su yi tafiya kenan ma tasbiqu min ummatin ajala wata al'umma ba za ta wuce wato ajalinta ba wa ma yasta'khiruna kuma ba za a yi musu jinkiri ba ga wannan ajalin nasu haka nan kuma haka nan kuma ko da ma dan adam ne dai kuma mutane ai su ma haka ne. shine ma tasbiqu min ummatin ajalaha wato ba za a gaugauto da azaba ba akan wata al'umma al'adun lokacin a halaka sun bai yi ba wa ma ya ta'khiruna kuma in lokacin yayi kuma ba za a jinkirta musu kawai da biya za a yi. wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ke ne yake gaya mana ah, a cikin wato wannan aya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun sai Allah ta'ala ya ce وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين
Na'am jama'a to kun ga wannan maganganu da mushrikan Makka Qurayshawa sun ga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafi munin magana da wato ah, mutane suke jingina ma annabawa. Allah ta'ala ya ce me suka ce wa qalu suna cewa ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya kai wannan wanda aka sabkar ma abin ambato aka sabkar ma alqur'ani kenan innaka lalle kai la majnun wato ma ba ka da hankali suna gayin wannan alhalin kuma su da kansu fa sun san annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi hankalin masu hankali wai kafin ya zo musu da wannan annabcin me a sunan shi a wurin su Al'ali. sun yarda yana da hankali ko sai sun yarda ci amma san hankalin ma shine gidan gaba yana da tunani ya bi su hankali amma laifin shi kawai ko da yazo yace kawai a bauta ma Allah annabi saboda shi dan adam ka san baya san wani ya zo ya ɗara shi a baka shugabanci da kuna tare sai ka ji mutum yana cewa tarawa da shi ba muka yi ba tarawa da shi muka yi sai tare da shi muka yi kaza to yanzu kuma shi kenan sai ya zo yanzu shi ne shugaban kasa yanzu sai ya zo yanzu shi Allah ya ba arziki ni bai bani ba ba ruwan Allah da wani ko ma yan tagwa ya mutu sai kuma Allah ya bambanta kasa mu ko ba ko to kenan nan wurin suke cewa innaka la majnun kaga sai da suka kawo inna kuma suka kawo lamu don saboda wato su karfafa maganarsu in na kala majnun wato kai ba ka da hankali wato kana da rashin hankali ma wace ne ba dan komai ba saboda ita wannan da'awar da ya zo da ita jama'a wannan abin da suka gaya manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to ce wasu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya kai wannan wanda aka saukar ma wato alqur'ani jama'a inda sun yarda an saukar mai da alqur'ani to kuma ya zama a dalilin ya zo da alƙur'ani kuma ya zama wajen an ya kawo sun yi imani da cewa an saukar mai da ƙur'ani ba su yi imani ba suka ce kenan nan wurin dama izgilanci ne suke mushi izgili ne suke mushi kamar dai can wato inda mutanen Fir- wato inda fir'auna ya ce da annabi musa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun kaga sai ce lalle wannan annabin wanda aka manzan nan wanda aka turo muku to ya da manzan ne inda ya da manzan ne ya ce kuma da majnun kuma mahaukaci ne bai yarda ba kuma kaga jama'a kenan wannan kalmar ta a jingina ma annabi hauka a ce mai mahaukaci ne ba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba fir'auna ma ya gaya ma annabi Musa dan haka kenan sai ya ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun mutanen annabi shu'aib alaihi salam sai suka ce innaka la'anta al-halimur rashid kai lalle ba kai annabi shu'aib lalle kai mai hakuri ne kuma shiryayye ne kai amma ko da zan ga wannan magana dama shigantaka ce take mishi suna nufin kishiye wannan zanta to kenan nan su ma da suka ce ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikr ya kai wanda aka saukar ma abun an bazo aka saukar ma qur'ani to innaka lamazlum lalle kai tabbas ma wace ku jama'a wata magana da suka yi su suna son ne su fata tunanin waɗanda za su ji su mun gani ma'ana so ne suke su bata addinin kenan so ne suke yi duk wanda ya zuwa gama magana tun da suka kai shi kenan sai a ce a ka to a shi kaba sai shi ku ta kama ayyukan gaban ku kawai shi ke haka ne wannan ita ce manufarsu sai suka ce mi bayan sun ce mashi wato inna kalmatu sai suka ce lauma ta addina bil mala'ikati yo ai inda kenan lauma wannan halla halla ta addina bil mala'ikati ina ma dai inda za ka tawwa da mala'iku su zan yi gaskata ka in kunta min as-sadiqina in dai kai gaskiya kake idan ba ka tawwa ka kadai irin irin wanda za ku ba tawwa mutum shi kadai da sai ka zo tare da mala'iku in ka ga magana su zai zai kici ya haka ne وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا والوجه kuma suke cewa laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira ko ba ka فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين da ya zo tare da mala'iku su tawo tare mana in ya zo shi in ya gayyace kaza ce kaza ce kaza ke nan su su mala'ikun sun ce eh haka nan ne wa jama'a jama'a abin da yake bai gaskiya ne kuri shi kaga kenan su za su gaya ma Allah sharadin yanda za a yi in dai har suna ana so su yi imani shine lan wata atina bil mala'ikati in kunta min as-salihin sai Allah tabaraka wa ta'ala mai da masu martani sai Allah ya ce ma nunzilul mala'ikata illa bil haqq yu amun bisa ga tsarin yadda muka saba ba ma saukar da mala'iku din sai da gaskiya me ake nufi da wannan wato sai bisa ga yadda hikimar mu ta ba mu cewa nan wurin mala'iku ya kamata mu turo to irin wannan wuraren nan ne muke turo mala'iku ba inda ku kuke nema ba dan ku ba ku za ku zage ga mu hanyar da zamu bi wajen mu saka sako mu mun san cikin lamurran da muke turo mala'iku kuma mun san cikin lamurran da muke turo yan adam din irin ko ba haka ba yace yanzu misali inda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ne yanzu halaka ku za a to nan nurin namurin mala'ikun za a turo ko kuma in za a turo wani sako zuwa ga wannan annabi zuwa ga wani annabi to nan ma me ake turowa nan ma sai a turo wato mala'iku dan haka man nazilul mala'ikata illa bil haqq ba mu kasance muna turo wato mala'iku ba sai inda hikima ta bada turo su inda yanayi ya bada a turo mala'iku nan sai mu turo mala'iku inda kuma yanayi bai bada a turo su ba mu ba mu turo su sannan kuma Allah ya ce wa ma kanu idan munzari kuma in dai za za mu turo mala'iku ko to ko ba za a sauna da mu ba kawai nan take ne kawai ko ka yarda ko kuma kawai a wuce kawai da kai ba sauna in da ka turo in da ka turo tare da mala'iku to shikenan wa qalu laula unzila alaihi malak walau an zanna malakan lafudiyar amur ai da mun tura mala'iku da lamari ba ya kare kai kenan dai al'umma da sun ga mala'iku kenan ba lai ko ba ka ba lai haka nan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin ai da za a ga mala'iku da nan ma mujrimai da nan ba ba ta rike kuɗi kinan wa ma kanu idan munzari idan ka muka turo mala'iku to a wannan lokacin to su wannan kafiran idan a wannan lokacin ba za su kasance ba munzari ne wanda za a saurara ma ba za a saurara musu kinan kawai halaka zuwa inda ya haka su imani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيم أولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن به وقد خلت سنة الأولين Allahu Akbar. to yanzu jama'a yadda suke wato gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama wasu maganganu wato kuma ya zamanto dangance da safan da aka bashi ma suna son su lalata shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ce inna nahnu nazzalna dhikra lalle waccan magana da kuka yi kuka ce wannan wanda aka saukar ma aban ambato to lalle mu mu ne muka saukar da wannan aban ambato idan kamar nan Allah tabaraka wa ta'ala ya jibinci lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu abin da shi ake yi Allah ce inna na'am nazzalna dhikra wancan abin ambatan wanda kuka ce wanda aka saukar ma da shi wai kin mawakaci ne to lalle mu muka saukar da wannan abin ambatan wa inna lahu lahafizuna kuma lalle mu za mu kiyaye wannan abin ambatan da muka saukar ma'ana alqur'ani mai girma Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya yana nuna cewa kenan shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya dauki nauyin cewa zai kare alqur'ani mai girma ba wani abin da zai samu jama'a kuma wannan alƙawarin na Allah ya tabbata ko bai tabbata ya tabbata saboda har yanzu wannan littafin namu na alƙur'ani har yanzu babu abin da ya same shi yanda yake haka yake sabanin littattafai wanda suka wuce yanzu a taura kaga bayan da take tafiya injila kaga bayan da take tafiya duk suna nan suna ta canzawa kusan duk shekara sai an yi taro su diba su gani menene aka yi musu bace sai su yadda shi su kawo canjin shi da suka dama kuma su bar wurin ba komai suna wasa da littafin yanda suke so ga dama to saboda dama Allah tabaraka ta'ala ya bar musu nauyin ya dora musu nauyin su su kare littafin ne bi masufi zo min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada su za su kare littafin su amma mu Allah tabaraka ta'ala cikin rahmar shi sai shi ya dauki nauyin kare littafin shi yasa duk irin juyin juya halin da aka samu a cikin al'ummar musulmi da yaƙe-yaƙe wanda aka yi tun a can baya har yanzu alƙur'ani yana nan yadda yake babu abin da ya canza shi yace saboda ka duba musulmai a duniya ba sun samu rauni sun haɗu da fitintunu an yi yaƙe-yaƙe mun gane ko a lokacin daular abbasiya a lokacin daular wato amawiya duk an yi yaƙe-yaƙe amma duk da haka nan alƙur'ani yana nan shi dai babu abin da ya canza cikin shi yana nan yadda yake saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya dauki nauyin kiyaye shi kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wasu mutane daga cikin ita wannan al'ummar wanda littafin ma a cikin kira san su yake komi sun san ma yadda yake rubuce ko da ka yi rubutun ka rubuta din ana iya karantawa kuma zai iya ba da sautin yadda wancan karatu yake in dai ba haka yake a alkur'ani ba sai sun gyara ka duba ga yadda ake darasin mana ko a zo a sani alarmomi su zagaye allan da wani rubuto a zo ana bi ana bi ana zuwa ga wani zai kada ce to nan ma akwai abu kaza ku gyara shi a maida shi nan an yi kaza nan an yi kaza ka kiyaye wace ta Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya shi a cikin kirazan mutane waɗanda sun sun san yanda rubutun ma yake kuma sannan kuma yana cikin kansu kuma sun haddace shi su littattafan da suka wuce ba babu alaramomin su littattafan da suka wuce babu alaramomin su babu alaramomin attawa babu alaramomin injila inda ke da alarmomi wato sai a nan cikin al'ummar alarmomin alkur'ani saboda Allah ya yi ɗauki nauyin kare alkur'ani din dan haka kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gode min wannan mutanen wanda za su fada shi shi yasa wato Imam Fakhr Razi yake cewa idan ya kasance ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki nauyin kare alkur'ani din me yasa sahabbai suka ji tsoro lokacin da aka ware kakkashe alarmomi suka ce ya kamata Qur'an nan mu zo mu rubuta cikin wani littafi saboda ka alarmomin da aka kashe ce a ai wannan rubutun ma da suka yi shi ma yana cikin kiyayewar da Allah duk cikin kiyayewar da Allah ne Allah ya musu ilhama na cewa su zauna kan su rubuta suka zauna kuma suka rubuta kuma jama'a ku diba ku gani makiya addinin musulunci yadda suke so su bata addinin musulunci inda qur'anin nan yana tabuwa da sun taba shi amma ba ya tabuwa da yana tabuwa da yanzu sun kwace shi daga hannun su min canje canjen da suke so su canza ka lura a duniyan nan zamu shugabanni wanda suka samu mulki suka ji daɗin mulki nawa ne wanda suka yi zo suka ce ya kamata cikin alƙur'ani din nan akwai ayoyin da ya kamata a yi yadda akwai wanda suka ce ya kamata ma a yi yadda ayoyin jihadi akwai wanda suka ce ya kamata a yadda ayoyin jihadi wanda suke magana akan ya fito to inda za a mai da alkur'ani haka nan duk wanda yake ganin cewa alkur'ani yayi wata magana wanda shi ne bata mai da ni ba haka yake san ta ba yace to a hidda wannan ayoyin to da me za a rage alkur'ani duk wanda yake cin riba shi ma sai ya ce ayoyin riba su suka zama matsala gare shi azzalimi sai ce ayoyin da suke magana akan zaluncin nan su gaskiya su ne ba damuwa gare shi duk wanda yake kaza duk masu laifukan duniya mazanata mashaya giya ha masu cin zali masu kaza masu canye kudin talakawa kowa sai ya ce to shi wannan ayoyin wasu ke suke zama matsala shi ma a yadda ne to da me za a rage wa dan duk wata aya ta taba wani mai son zuciya ba ba wannan za a yi ba a dai zo kai dai kowa dai kawai ya baro son zuciya tashi mu zaman to bayi na Allah ba bayan zukatan mu bauta ma Allah kawai mu hakura da abin da zukatan mu suke so shine kawai zai mu yi addini wanda yake da dai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa wannan alqur'ani din mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kariya Allah ya kare shi babu wani abin da ya faru gare shi har zuwa yau alhalin dukkan sauran littattafai da suka wuce ga suka wuce wato a can gaba su kuma kaga da an tattaba su jama'a na daga cikin mu'jiza ta Allah tabaraka wata'ala kun ga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun yi kokarin sanyo hannuwan masu laifuffuka suka zan kirkire kirkiren wasu abubuwa wasu hadisai su ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba wannan ai shine asalin a kawo ilimin kenan me ya inganta me abbe inganta da cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma bai yahudi ne zai musulunta kawai saboda ya zo ya kawo bannan cikin akida wani ma kuma zai je karanto harshen larabcin har ya zamanto su kansu musulmi sai dai su yi gwagwarmaya da shi ta fuska iya larabcin ba dan komai ba so yake kawai ya zo shi zai ci gyaran alkur'ani ko ci gyaran sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba alkur'ani shi kare kuma da inda wani za ya zawa ya ce nan wurin wata kalma ko bai kawo bai dace a kawo ta nan ba a'a rishin ilimin shi ne ya sa ya yi tunanin cewa bai kamata a kawo ta nan akwai hikima da ta sa Allah ya kawo idan Allah tabaraka ta'ala ya kare alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma mu lalle mu ne wanda zamu kare manzo za ya zo mata illa kanu bihi yastahzi'una sai sun kasance suna iskilanci da wannan annabi duk wata al'umma da aka turo ma wani annabi sai sun kasance su wannan al'umma wasu daga cikin su koda ba duka ba suna ma wannan annabin iskilanci kenan yanzu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce mishi mutum ake ce mai sai ake ce mai kahin ya ga matsayin madunan sosiya kai duk wanda aka turo ma annabi kun gane da ya zo kawai sai sayirun ne kuma majnun ne sai dan sirri ne ma kamar dai wasiya suka yi dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ce bar mun kawo mun kawo mutane ne kawai kyale su mutane ne wanda suke wasu masu ke tafiya ka masu wuce gona da ni wannan kuma zai nuna ma cewa duk wani mai da'awa kenan shi ma sai ya yi abinda duk yaji ana gaya ma annabawa shi ma za a gaya masa inda ka ce za a ga gaskiya to akwai wanda dama shi wannan gaskiya ta tabo shi wani lokaci shi ka san yawa zima in yawa zai ka idan aka zai zai ka ana ta yawa an taba suwa ne shi kuma bai ma damu da suwa na ba bai ma san akwai su ba ba ma a tunanin shi a ala ya alamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir shi Allah da ya saukar da alqur'ani din bai san wa'anda ya halitta ba kuma ya saukar musu da littafin da zai daidai da su wallahi malam kana ji wannan alqur'ani kullum za a karanta shi sai ka ji ya daidai da ɗabi'un mutane da halayensu ba za a kanin kama ana bigin wato a bigimi ne ne a bar jaki ana bigin taiki to ba haka nan za ka ji ba a kowane lokaci in dai magana za a yi da ƙur'ani da hadisi to sai ka ji an faɗi laifukan wasu kuma an faɗi daidaitun wasu shi ga shi alƙur'ani ta hiya shi ba kullum in dai za a yi magana tauhidi to kawai shi mushrike zai yayi da shi aiki kun gane jama'a saboda shi aikin shi ne ga tauhidi kullum za a yi magana sunna to shi wanda ke yin bid'a wata ya shi an taba shi saboda ai shi kishiya ne ga wannan kullum in za a yi bayanin gaskiya to kaga shi makareci ne kullum in za a yi bayanin mai adalci shi wanda ba ya adalci ba to haka nan ne abin yake tafiya ko baka tabo shi ba ma sai ya ji an tabo shi saboda shi dai ya san shi zabanin maganin ne shi an sun yan riga da wannan magana da ake dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma ya'tihim min rasul ba wani annabi da zai zo duniyar nan illa kanu illa wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un sai an kasance wato ana yi mishi girki kadalika nasubu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kamar haka nan ne wato muka sanya wannan alqur'ani din fi qulubil mujrimi wato a cikin zukatan wanda suke kafirai amma sai dai su suka ture shi ba su san shi kun gane jama'a kadalika rasuluhu kamar haka nan ne muka sanya wannan alqur'ana wato a cikin zukatan mu'minai ai a cikin zukatan nasluhu fi qulubil mujrimin muka sanya shi wato a cikin zukatan kafirai
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن
To, yanzu kuma jama'a nan wurin Allah ta baraka wata'ala zai ba mu wani misali. Ta ta yadda za ka gane wato su kafare babu abin da za a yi ba wai su yi imani wala haula wala quwwata illa billah sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walau fatahna alaihim baban min as-samai wato inda su kafare za mu bude musu kowa a sama fazallu fihi yarjun sai su sai su shiga cikin wannan kowa kawai yanzu misali a bude kowa a sama kuma kafirai a yi sama da su su ga kawai ana ta yin sama da su ana ta tayya har an je an bude kowa a sama kuma a shige da su cikin sama din nan a shige da su cikin ta gabanta su yi ta ganin ababen mamaki da ayoyi na Allah na kudura Allah da ababen tsoro da ababen kaza to mana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laƙalu in suka dawo sai kare suna cewa inna ma sukirat absaruna a ba mu ihe mu ganin mu ne aka taimaka muka daga wasu abubuwa ba shi mu duk ba aka ne kare ba a ce ayi sama da su yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi manzon Allah ya ga wani ya ga aljanna da yazo ya san ki ba da labarin abin da ya gani a aljanna su wane ne wanda ya gani mutanen da ke cikin aljanna kuma su wane ne wanda ya gani wato cikin mutanen da suka fi yawa a wuta har ma ya manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya ma mata cewa ya ga sun fi yawa yace dan haka ku yi ta sadaka saboda sadaka tana ba da kariya daga shiga wuta ku ta sadaka suka hiddo wato kayan kirkirin su da zabban su da yan yan hannu ne da sarka ta wuya a tun da ranar iri ne wannan wadawai suka yi ta badawa sun yi da su tun da ranar ne kowa kowace take so ta yi ado ciniki to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya gano wasu abubuwa wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu inda kun san abin da na sani la dhahibtum qalilan da kun san yin dariya ɗan kana wala bakaitum kaseeran da kun san yin kuka wanda yake da yawa inda kun san abin da ni na sani to kun ga amma su Allah ta'ala ya ce wannan kafara da suke neman kawai ka kawo masa aya ka kawo aya iri kaza in kana so su yi imani sai kayi kaza in kana so su yi imani sai kayi kaza in suna in kana so su yi imani Allah ya tafi zaka shi walau fatahna alaihim baban min as-sama inda zamu bude musu kowa a sama fa zallu fi yaruna sai kawai su su wato su wuni suna ta shiga suna ta shiga ciki suna ta shiga ciki kuma su yawo su gano abubuwa na ban mamaki can sama to da in suka dawo kasa da faru cewa za su inna ma sukirat absaruna wato mu warihi mu ganin mu aka yi zanzama sai aka saki gwada mu wani abu wanda ba shi ne hakikanin kasan yanzu misali aka mutum dabo kamar dan dabo in yi wani abu kaga ai zai ma dubara ne wato da idanun ga abin da kake gani daban kuma abin da ke zahiri kuma shi shi kuma daban ne to cewa za su yi dabo a kansu kenan sukirat absaruna idan wato a larabce idan aka ce sukiral bab kenan an kage kofa an cire kofa to da cewa za su kenan su cire musu ganin su ne aka yi kenan aka rike shi ta yadda ba hakika suke gani ba bal na hannu qaumun mas'ulun kai bar ma sai su ce kawai mu mutane ne wanda wato sihiri aka yi mana ba su ka su sihirin nan na shi ba karami bane wai manzon Allah ke in an mutu ma sai za su kai mutunan ya kai ya kai karshe kai kaga wato wani abu da ya mana ma gaba ɗaya sai muke ta ganin wasu abubuwa daban inda ba haka lamarin yake ba kenan wato idan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana son wai ya gamsar da su ta fuskar yayi kaza dan su yi imani yayi kaza dan su yi imani wannan abu ne wanda ba zai ma yiwu ba ba su da rabo ne na lanar lahira sun mace a lahira ne kawai kenan ya ci gaba da wanda suka yi imani ya ci gaba da ayyukan tare da su amma da ba su yi imani ba kawai ba za su bi shi wannan kalma duka ana ganin ta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ba kanshi hakuri kar ya dinga damuwa da su kenan in ya riga ya san su wa'annan wa kawai shi ke da su sai yadda zai yi ne ba wani ba wata kowa ba wata hanya kenan shi sai zai shiga aikin gaban shi kawai Allah ya samu gari abin anan ya kamata mu dakata abin da makaranta Allah ya tabbata da ta'ala Thank you. jama'a ana nan dai ana kai ana ta gaba da tattalin nan da kuma kun san da muna amsa da kuma rana asabar da lahadi kawai sai aka mai da shi kullum kullum saboda ana son a yi da wato a yi da cika wani da tsari mun ce abinda muke da shi